نعم بسم الله الرحمن الرحيم والثاني من ولها معاني أيضا أحدها لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة يعني ابتداء السير من البصرة ويعرف بصحة وضع الابتداء في موضعها والثاني ولتبيين الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان أو خاتم من فضة ويعرف بصحة وضع الذي مكانه والثالث للتبعيد نهوا شربت من الماء أي بعض الماء وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم والرابع بمعنى في كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة والخامس زائدة نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد ويعرف بأنها لو أسكتت لم يخل المعنى نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه a yau ranar juma'a shida ga watan rabi'ul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da uku ga watan goma shekara na da dubu biyu da ashirin daidai miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi na uku kenan a ciki wannan littafin mai albarka mai suna al-awamilul mi'ati العوامل المئة العوامل المئة الجرجانية littafi da al'imam abdulkahir aljurjani ya rubuta ya mai suna da al'awamilu almi'atu wato awamilai guda ɗari wanda suke ma'aikata a nahawu ko a larabci da sanin su zai taimaka ma ɗalibi kwarai-kwarai da gaske wajen abin da ya shafi sanin hukunce-hukuncen nahau wanda malam ya fara da annau'ul awal nau'i na farko su ne huruful jarri haruffan da ke wa suna jarra wanda mun yi bayani a kansu duk sanda ka ɗaya daga cikinsu ya zo suna ya biyo baya gare shi to wajibi ne sunan nan ya kasance da jarra a ƙarshensa wannan ana kiransa da amalu hurufil jarri aikin harufan jarra shine sukan sabbaba ma ƙarshen suna ya zamo da jarra dole to wanda mun gama da harafin farko wanda malam ya fara kawowa shine abin da ya shafi alba wanda ya fara da ita ya kawo ma'anoninta guda takwas wanda haddace ma'anonin shi zai taimaka maka wajen a ɗabbaka harafin wani sanda kake karatu ka kawo gaba'un za ka harari wa'annan ma'anonin sai ka ga wacce ce ma'ana za ta dace da ita a nan a cikin alkur'ani ne ko a hadisi ne ko a fiƙihu ne wannan zai taimaka maka game da fahimtar abin da ake magana a wannan wurin to yau za mu shiga harafi na biyu daga cikin huruful jarri wanda yake yake cewa da shi wasani na biyu min akwai harafin min wanda walaha ma'anin aidan ita ma tana da ma'anoni kuma ma'ana kamar yadda aka ce ba'un tana da ma'anoni ba duk inda kaga ba'un ba'un bace to haka ita ma min haka illa iyaka ita ya kawo ma'anoni guda biyar wanda ibn hisham al-ansari a littafin samugunin labe ya ce tana da ma'ana guda goma sha biyar a larabci kenan dai ya yi watsi da goma biyar kawai ya kawo a to biyar ɗin su suka fi yawa su suka fi yawan zuwa a larabci kuma su suka fi muhimmanci da wahala ka ga min a ƙur'ani ko a hadisi ko a fiƙihu baka samu ma'anar tana ɗaya daga cikin ma'anonin nan guda biyar da zai ambata ba to daga cikin ma'anoninta ahaduha ɗaya daga cikinsu lilibti da ilghayati takan zo don ta yi bayani akan abin da malaman nahu ke kira ibtiga'ul gaya ibtiga'ul gaya ma'anarsa shine inda hukunci ya fara mabda'ul hukum idan ka ce ka yi tafiya to daga ina tafiya ta fara wannan shine abin da ake nufi da libtida'il gaya min takan zo don ta fa'idantar da wannan ita za ta zo ta nuna mana cewa hukunci kaza ya faro ne daga kaza daga kaza to shi ne sai ba da misali na hau misali sirtu minal basrati na yi tafiya daga garin basara sai ce ya ni ibtida usairi mafarar tafiya ta minal basara daga basara to shi abin da min ɗin take fa'idantarwa ina ne tafiya ta ta fara daga garin basara ba kufa ba don da cewa ɗaya ni sirtu na yi tafiya ban ce min ba daga kaza ba to ba za a iya gane cewa daga ina tafiyan ta ta fara ba kawai da za ka ce sirtu min albaiti ilal madarasati ko ilal masjidi ma'ana mafarin tafiya ta daga gida ta fara ibtida'u sayri ibtida'u sayri to abinda ake nufi kenan ko kuma qira'atul qur'ana min suratil min surati al-baqara na fara karatu al-qur'ani daga suratul baqara da baka ce min ba to sai a kasa fahimtar daga ina ne qira'at taka ta fara amma da kace qara'atul qur'ana min suratul baqarati na fara karatu alqur'ani daga suratul baqara mana ibtida'u qira'ati min awwal suratul baqara ta fara ne daga suratul baqara kuma daga cikin alamar da zaka iya gane ta cewa ita din ce kuma ma'ana ce to shine zai gaya maka yace wa yu'rafu bi sihhati wad'i al-ibtida'i fi mawdi'iha duk sanda in ka cire ta ka azala bazin ibtida'u kamar yadda yayi akan ibtida'u sairi an gani ana iya cire ta a kawo labazin ibtida ko ma'ana ba ta lalace ba to wannan min ce al-ibtida'iyya al-ibtida'iyya amma in ka cire ta kan gama anab ta lalace to ba ita bace a dai sake lalabo ma'anoni na misalin ta a ƙur'ani ba ibti da iya ba shi na'am سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إيه من المسجد الحرام إيه معنى ابتداء السير بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام دغنني أكفار إيه دغ كعبة أكفار تفيع إنا وتعالى a ibtida'iyya bace min Allah zil ma'arij jayyid tayi na wata hmm wa min al-layli ba ibtida'iyya ba ce shi na'am na'am خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة جيد أنا للتبعيد يا شيخ ما ابتدائية بس أها kun shiru ga su nan da yawa su innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahman ga su nan da yawa qur'ani innahu min sulaimana wannan littafin to daga wurin annabi sulaimani yake mana ibtida'uhu min Sulaimana inda ya fito daga annabi Sulaimana an gani na wata aya hmm? hmm? ina min take nan babu min ya shi libtida libtida ila ghaya gashi ya bada bobit ya ba da formula wadda za ka iya ganewa wa yu'rafu bi sihhati wad'i al-ibtida'i fi mawdi'iha shikenan ana gane cewa mince al-ibtida'iyya idan an dora mahallinta al-ibtida lafazin al-ibtida shikenan mu ce wasani ma'ana ta biyu ta min wali tabayin aljins takan zo don ta yi bayanin aljins aljins mana jinsin suna ba don ibtida'iyya don ta yi bayanin jinsin abu to shi da ya ce sai kawo ma misali nan ya kawo ma aya fajitani bin rijisa minal ausani minal ausani ku nisanci guma kazanta datti minal ausan dattin da yake na gumaka abinda ake nufi da arrijis ai al'ausan huwa al'ausan allazi huwa al'ausan shi da abinda aya ke nufi karka ce ku nisanci datti daga cikin gumaka a'a Allah bai faɗi haka ba kai ka faɗa in ka je kiyama to ku yi shari'a kai da shi to ita kuma wannan ai allazi huwa al-awsan shine ma'anar abin da ake nufi ba min al-awsan ai min ba'd al-awsan ba to in haka ne kenan akwai wani gunkin da ya kamata a kusance shi to kuma wannan kaga ya zan shirme au khatamun min fidda ko kuma kace wannan zobe ne min fidda allazi huwa alfidda ma'ana shi azurfa ne ita ma wannan min din jinsiya ce ta zo ne don ta yi bayanin jinsin zobe cewa daga azurfa ne ai ma'ana jinsin azurfa ne aka yi amfani da shi ba zinari ba ba bakin karfe ko farin karfe ba to ita kuma ga babit ɗinta ga formularta da ake iya gane ta wayo orofa ana gane ta bi sihhati wada'i allazi makanahu ita kuma ya zan ana iya ɗora lafazin allazi ismul mausul a bagiranta kuma ma'ana ta bayo daidai gabacin da ya ce fajitani bin rijisa min al'ausan ai allazi huwa al'ausan ma'ana ta yi ko kuma khatamun allazi huwa fidda allazi huwa fidda haka ma'ana ta yi to ina wata aya ban da wannan
والسابقون الأولون من المهاجرين
ba bayanin jinsi ba ce wannan na'am wa min al-ibilis naini ومن البقر اثنين
ba ka bari ya kawo aya ce eh wai na'am tayi wa min al-ibilis naini wannan tayi jinsiya ce ونجنا برحمتك من القوم الكافرين na'am ونجنا برحمتك mm.
من القوم الكافرين min alƙaumil kafiri jayyid wannan mata yi jinsiya ce li bayanin jins ba ta zo ne don ta yi bayanin wasu daga cikin kafirai ba a yi allazina humul kuffar na'am ina wata
قوارير من فضة waye قوارير من qawarira min fiddatin yayi Mm. ita ma wannan li bayanin jins na'am na'am ina wata aya Mm, ga sunan da yawa الآن وقد أسيته Mm?
الآن a yi guda-guda ku bar rigima ƙur'ani ne na'am wake magana
الآن وقد أسيته قبل كنت من نفسي wa kunta minal min a wannan ba ita ba ce shek ai ba fir'auna ɗaya ne mufsidi mufsiduna kasirun ya shek eh mufsidai suna da yawa na'am ألم تر إلى الفلك من بني إسرائيل min bani isra'ila min min bani isra'ila ya shek ai min ba obin ba dukansu ba na'am na wata nan da yawa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ma nan sakh min ayatin to min anan li bayani al jins li bayani eh ma'ana allati hiya aya ma'anan sakh eh ayatan al eh, min ayatin allati hiya aya shine abin da ake nufi. ba wata aya da za mu shafi shine abin da Allah yake nufi ba wai sashen aya ba ko daga aya ba yadda wasu ke fassarawa ba za mu shafe daga wata aya ba a'a wannan kuskure ne kawai ba za mu shafe aya ba ko kuma ba za mu shafe wata aya ba na'am sai me ba wata to wasalisu ma'ana ta uku littaba'id don ta zo ta ba da bayani akan sashen abu kaza ya faru amma ba dukansa ba na misali kamar ka ce na hau misali sharibtu min alma na sha wani sashe na ruwa ai ba'dal ma'i sashen ruwa ba duka ba Hmm? wa akhastu min ad-darahimi na rike wani sashe na darahimai ai ba'd ad-darahim ma'ana ba duka ba dan baiwa duk darahim mutum ya rike su ko yana yawa kace duk kudayen duniya ka rike su sai dai wani sashe nasu ko to wannan ita kuma ana kiranta da littabi'id eh ita kuma dabit dinta duk da bai faɗa ba shine sihhat wad'i lafzi ba'd yanzan ana iya aza lafazin ba'd a wurinta kamar yadda ya bada misali anan ai ba'd al-ma'i sashen ruwa dan bai yawa don ruwan duniya ka shanye su to in ka ce sharibtu min al-ma ma'ana wani sashi na ruwa to ina misalin ta ita ko a Qur'ani da bai kawo aya ba ina misalin ta na'am ban ji ba gyara muryar ka sosai a sazu ba a yin haka kamar ba ɗalibi ba eh ومن آياته أن خلق لكم
wa min ayatihi eh أن خلق لكم من to fasara ka ji tsoro yayi ai wa min ba'd ayatihi yayi to ina wata aya na'am تلك الجنة التي يورث من عبادنا min ibadina yawa kaga ba duka ba kenan ai min ba da ibadina ba kowa zai shiga aljanna ba eh ka kiyaye wannan na'am sai ni لا خير في كثير من نجواهم na'am لا خير في كثير من نجواهم na'am wannan yayi ai min ba da najwa ba duka ba hmm? na'am sai ni كل ما أنفقتم من خير qul ma anfaqtum min khairin min khairin ai min ba da khairin dan bai yiwa a ciyar da alkhairi gaba daya ina wata
نأخذ من أموالهم
na'am aya ka ko ai min ba da amwali eh tunda nisabi ake karba eh ma'ana khuz min amwali ai min ba da amwali saboda mi nisabi sai abin da ya kai nisabi sai a kasa dibe wani abu kenan ba wai dukan dukiyoyinsu an ka ce ya karbe ba to ina wata ayan kuma a dinga guda guda ba a wa qur'ani haka ku ji tsoron Allah maganar Allah ce ba a yi mata haka nan na'am in ka ji zaka yi magana wani ya sai ka yi shiru kace min khairin ay min ba'd khairin na'am yayi ليرضيك من الآية wa minal wa minan nas to iswa jadil fillah wannan yayi ai min ba'dhin nas dan ba dukkanin mutane ne yujadilu fillahi ba bi ghairi ilmi aha ma'ana sashi daga cikin mutane na'am sai mi ليرضيك من آياتنا linuriyaka min aya kenan ba duka ba min ba'dhi ayatina eh na'am Wani allai.
aha Ina yawa na'am ai min ba'dhi al-layl eh aha
wata da kawo.
nعم
Wasabi ƙoran abu.
من المهاجرين أي من بعض المهاجرين أه؟ بصراته أه kai ka fassara ya za a fassara ai A su wato. Sabi ƙoran abu.
aha
waɗannan na fara fara nan ba dukan su bane ai akwai waɗanda sun yi hijira kuma daga baya suka yi ridda waɗannan suna shirin siya ce hmm?
sannan ba su shirin siya ce
to zai iya ɗauka in an kalle wasu dalilai zai iya ɗauka
saboda su yi shi wasu a takaita wa ga aya cewa ba duka sahabbai ba in to ai ba min ɗin ce za ta nuna cewa ba da su duka ba ko ba haka ba ba ta min bace ba da wannan min za ka yi amfani ka fidda wasu daga tun da ba ta ɗaya ce a ƙur'ani ba akwai ayoyi da yawa ko ba haka ba eh Ko ka gani don tunda an ce min almuhajirin wal ansar abdullahi dan ubay ba ansar bane ansari ne aga bai shiga cikin ayan ba ka fahimce ni bai shiga ba aksarul munafiqin ansarai ne an ansarai ne saboda haka ba matsala duk wanda ya hijira daga cikin wanda suka yi hijira ko waɗanda suke al'ansar waɗanda suka tabbata sahabbai shi ke na radiyallahu anhu to me ishkali kaga wani ishkali wanda kuma koda muhajiri ne an samu ya yarda da an same su ka fahimta ba su aya ke magana ba waɗanda kuma su kuma al'ansar ne amma kuma munafukai ne ko ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su ma ba sa ci to ko da mun ce min in tabaiya ce baya nuni akan cewa a ware sahabbai da sauransu babban shaida akan haka in ka ce ba duka ake nufi ba to dawa dawa abbai ciki sai ka yi bayani sai ka sai ka ga- sai ka ce mai ya kawo maka su eh ba shi kenan ba Eh, yanzu ya kawo waɗanda ya fitar shi mu mun san waɗanda Allah ya fitar su ne munafukai da waɗanda suka yi ridda in ko ya ce akwai wasu waɗanda ba su ba to sai ya faɗa idan ya ce abubakar bai ciki sai a ce to me ya fitar da shi haka ba ba wani iskali eh na'am sai ne in kuma an ce jinsiya ce ba matsala Mm, amma ko da an ce tabi'idiyya ce dan shi'a ba zai nasara ba tunda shi dai qur'ani bai ce banda su kuma ya ayyana wa suke yu'ayyinu su ce banda wani banda wani Allah ya la'anci wani Allah ya la'anci wani Allah ya la'anci wani kuma ayan ba ta yi wannan ta'ayini ba to ina suka same shi shi ko ba haka ba to na'am a wannan ba ba tabi'idiyya ba ce ibtida'iyya ce wannan na'am min bani isra'ila eh ai an yi bayani a kanta min ba da bani isra'ila فريق اليوم eh? min ladunhu wannan ibtida'iyya ce wadda an kai ya fara kawowa a farko eh wa min al-layli haba fasjud ay min ba'd al-layli to yayi sai bi kuma wa minhum ummiyun ba dukan su ba kenan Mm, to yayi ai ya istu da dai kowa ya riga ya fahimta shi kenan kar mutum ya bata aiki ne warrabi'u na hudu bi ma'ana fi wani lokaci min takan zo don ta bada ma'ana fi ka kaulihi ta'ala ka bar faɗin Allah maɗaukin sarki idza nudiya lissalati min yawmil jumu'a Eh, idan aka yi kira lissalati domin halarta sallar juma'a min yawmil juma'a ai fi yawmil juma'a a cikin yinin juma'a saboda haka min din nan ma'anar tafi an gane saboda haka zarfiya ce Eh, ba daga yinin jama'a ba a'a kuma ba daga sashi a'a a cikin yinin jama'a ba cikin shi ake kira ba to takan zo da wannan ko ta aya mai kama da wannan eh min aljinnati to me kake so fasara min aljinnati bin tabi'idiyya ce ya shai na'am لينفق ذو سعة liyin fik zu sa'atin to ina min من سعته mhm basara min tabaidiyya ce na'am eh inda garu da kana min qaumin Musa kana min qaumin Musa ai fi qaumin Musa yayi to ina wata
إن من أموالكم eh إن من أموالكم وأولادكم aha innaha kanat fi qaumin kafiri na'am yayi ai min jimlati qaumi kafiri Mm, to sai mi innahu laysa ai fi ahlika Eh. a karka yi banda kai to shi ne ya ce ai fi yawmin jubu'a wal khamisu na biyar za'idatun min takan zo da ma'anar ƙari ma'anar ƙari a a yarensu su malaman nahu suna nufin ko da ita ko ba da ita ba dai ma'ana ba za ta ragu ba ko da ka cire ta to ma'anar ba za ta tawaya ba to amma wannan a ƙur'ani malamai suka ce babin ladabi sai dai a kira ta da at-tawkid ko as-silatu Eh, don a ƙaurace ma cewa akwai ƙari cikin maganar Allah domin ma'ana ƙari shine abin da ko da shi ko ba da shi ba dai ma'ana na da lafiya ne to wannan kenan saboda haka in a ƙur'ani ne to kiranta da asila ko at-tawkid wannan shine yafi zama ladabi misali la misali nahu ja'ani min ahadin ma ja'ani min ahadin ba wanda ya zo min ai ma ja'ani ahadun za ka yi faɗa haka ma ja'ani ahadun ba wanda ya zo min wa yu'rafu bi annaha ana gane ta cewa ita wannan min law usqitat lam yukhilla al ma'ana da za a cire ta ma'ana ba za ta lalace ba kamar yadda yayi anan hmm? a gani ma ja'ani ahadun ma ja'ani min ahadin to ina misalin ta ita ku ma ja'ana min naziri ai ma ja'ana naziru yayi to ina wata eh
Wani zuriyyaci gida a ustaz wannan kamin ba za'ida bace ba sila bace ya shek eh ai min ba'd zurriyati eh tabi'idiyya ce eh to sai mi a kawo ta aya banda ma ja ana min nabi aha ita ce ta ƙarshe sai a kawo ko da aya biyu sai mu rufe babu Hmm? Hmm? Ma?
da a wannan memba za a ida ba ce ba sila ba ce na'am babu من علمه إلا بما شاء hmm?
من علمه إلا بما شاء min ilmihi min libayanin jinsi ya shai libayanin jinsi laisat za'idatan wala silatan wala taukida to aya ɗaya kacal an ka samu to sai a yi ƙoƙari dai a yi ta muraji alƙur'ani duka suna nan kunga cikin sha biyar biyar kawai ya kawo saura goma eh wani sati in mun zo insha Allahu ta'ala a sai mu yi lirabin amsila ɗin da ya kawo saboda ƙwarewar lokaci abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته